إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram jamhuriyar Nijar yau ganin mai shirya gabatar dan wanku Ilyas bin Abdullah yau muna subdu sha biyu ga wata na zulka'ada hijira shekara 446 wanda ya dace da goma ga watan biyar 2025 Allah mana mafaka an wa masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 14 99-01-62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 sai masu kallonmu da sauraron ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fashikita ko ka sa muryar sunna da magaran ko ka sa karatu and direct ko ka sa darul ahkam maiduguri wanda ya kama manyan ta hanyar facebook shi zai iya akwai tambaya amma a lokacin da muke cikin shirin zai akwai tambaya kai tsaye muna cikin halin shirin insha Allah Allah mana muwafaka kan daidai kuma kurakurai Allah gafarta mu Allah alam ala ibrahim bismillah na'am bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da tambaya na farko ta baiwa Allah ko kuma ce wannan yake tambaya a game da wata mace baiwar Allah take kashe kudin samari idan aka idan aka ce mata me yasa kike haka kuma bata da niyyar ta aure su aka ce me yasa kike haka ce a mutanen yanzu mutanen yanzu ba su da wannan in ka ce baka san mutum kuma baya baka ba abin da baya baka ba kudi haka baya baka ba abin hannun shi me to hukuncin ta eh ai na san dai ba karo bace na'am zuka neman kuɗi da kanta da jikinta tunda ta tabbatar cewa budurwa ce ko zawara mai neman aure neman aure daban kasuwanci daban da kai tsakani ga Allah ɗan har ya zamanto wanda ya zo neman armanta ba ta san shi cin kuɗin shi kuma yaudara ce Allah zai kama ta da cin haƙƙin mutum kayan mutane babu haƙƙi yaudara ce ta zama kenan ta zama kenan mai yaudariya dole ya bata kayan shi a maji kayan shi ba bisa shi kan san shi shi ne gaskiya magana yaudara ce a masa kuɗin mutum ba ta kisan da bisan shi biki ne da arman shi kuma yake cin kuɗin shi wannan yaudara ce ka ce ba ta yakinta ba
na'am to sai wani ba Allah shi kuma yake tambaya cewa mace- mutum ne ya aure kwana uku bayan mace ta ta tare shikenan sai ta ce ita batta auren wannan batta auren mijin nan batta batta san shi batta auren shi cikin satin wannan malam aka kai shi da ya- da ya zamanto ta ce batta wannan sanadiyya ya sa har aka kai shi likita kuma rai ya yi halin shi waya ne hukuncinta ta yi ta kaba ko ko ya ne hukuncinta da wannan mata a takaice dai wannan tsakanin su da Allah bangaren haƙi wannan amma dai a shar'ance tun da matar shi ce an kada ko ba kada gidan shi ba an kulla arme ka'ida tana da haƙƙin yin ta kaba ko mun ce idda ta mutuwa kuma tana da haƙƙin gadon shi wannan kuma can menene ya sa min Allah zai hukunci kuma amma dai wannan abin da yake shari'a tana nan mata ce ta mota wani mijin ta mutu za ta za ta yi idda mun ta ci gadon shi wannan kenan na kuma can abin da tsakanin su da Allah ne kuma wannan
na'am malam to sai mai tambaya na gaba ya ce ina hukuncin mutumin da zai kashe kanshi da kansa
to Shi wannan kuma zama ne mun ne.
tambayar kahuri ne ya kan ce kahuri amma a nasi bai a ce kahuri ne fasiki ne da ya layi na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya sun inganta barkon musulun cewa duk wanda ya kashe kanshi za a ci gaba da mai azaba da wannan makamin da ya kashe kanshi na'am cikin wuta wannan makamin in wuka ce in bindiga zai ta buga kanshi shine azabar shi to wannan shine hukuncin mai kisan kai wanda ya kashe kanshi amma cewa dan wuta ne wannan babu nasin zaka iya badawa a ce dan wuta ne ko kahuri ne fasiki ne mai lahi tsakanin shi da Allah Eh. baka mai hukunci dan magana ba wannan kadai ba akwai yaka ce aqidar ahlus sunna wal jamaa duk mutumin da ya mutu ba kahurci bai za mu ce ko ba ba shirka bai babu kahurci zama duk lahin da yake za mu iya ce a tambaya duk mai lahi kaza ga lahi kaza na azabar Allah ko dan wuta ne kaza ne amma kai mai kallo ko mai wa'azi baka cewa ne dan wuta ne tabbas hukuncin shi baka iya mai hukuncin kalkashin inna la la gafir an shirka biyu wa gafir ma dun zalika liman sha wannan ita aya kidal suna jama'a duk mutum in dai ba kafirci bane yake yi ya lalle ya lahin azaba ya cancanci shiga wuta za mu azaba har da nau'in azaba amma in ayyana wani ce wani mu ayyana ayyana wani wani dan wuta ne wannan ba na bane kabba ce shi ne suka ce mun suka ce dole mun ta kala gaba suna cikin mashi'a mun suka ce mashi'a kenan ka bar shi lamarin shi a wajen Allah shi zan sura bawan shi kaka shiga kaka shiga kamar hukunci shi iya cikin karkashin mashi'a ta Allah an Allah so ga wata su mai azaba amma dai babu tsakanin shi Allah ba- babu alƙawarin harama amma Allah yansu kuma abin da yake so Allah yake so a takace ke amma mun ce ka wuri na takace ba ka hurta shi he dan halatta wace aka ce ka wuri wanda wanda halatta kisa misali halaka ne ka zama ka wuri amma kisan kai laifi ne bai zama ka ce ka zama ka wuri wallahi a'lam na'am
Assalamu alaikum warahmatullah.
wa
Na, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na mai tambaya ke cewa shin ana iya gama wankan juma'a da arwalla ya kasance in kai ya wadata sai ka je ka shiga sau?
to shi masalar malamai sukan samu saɓani kan wankan juma'a da na janaba gani ya tabbata ruwa na wasu ya ce ya gusular juma'a ka- ka- ka- ka- ka- ka gusular janaba ya mai ga mazaban wankan janaba ne shi iri ɗaya ne to illa kullum mutum ya abu mai saɓani misa suke magana ganin shi wannan na janaba ɗoki wani hadasi ne mutum da yake da shi wancan kuma na wanka ne na wajibi ba mu hadasi akan shi amma irin abin abin da ya lahiya wani abin in ya zo tun da ya tabbata a sunna gabatar da wanke wuraren arwala kafin kai wanka kenan abin da yi mutum ya zo wankan jan- wankan juma'a zai ne wankan juma'a amma ya gabatar da wanke wuraren arwala misali kai da farko ya ka wanke al'aura kan nan kada dan ka kuma ka taba ta matsala ta saba ta al'aura ya ka wanke tun daga cibiyar ka zuwa gugu ko ina ka wanke cikin wankan ka ne in ka zo wankan ka wankan ka na juma'a an ka wanke cibiyar zuwa- zuwa gugu ko ina ka wanke ba ka dawo wurin ba in so ka zo kai arwala takakka arwala irin ta sallah in so kuma ka zo kai wanka ka zubo ruwa a sauran kanka ka wanke saura ka ganin ba wanka ka ka samu arwala a cikin ka samu wanka shine da yake gurin
Na, sai mai tambaya ta gaba yake cewa yana so a mai cikakken bayani akan saki uku a kalma guda zama guda.
to wani kullum an ta cike mu bayani kullum wani bajik bayani ba cike ake wannan kullum ma muna ƙara jadda mutane mutane sukan kaɓa da garaje ko wasa lamarin aure wani abin yan uwa kowa ya sani bacin rai ko rashin kulawa ko aka da addini da shari'a mutum sai ya saki lokacin da ya ga dama kuma ya sakin da da ka'ida cewa na miki saki uku wani marzi sha biyu mutum ya zo ya yi da gwada iza da zahin kai kuma da ya komo iya matsi- iya kewu kewu iya neman wa gyara mishi iya neman gyara amma musa za ka yi damu da an dan ba ce ka ana ka yi damu laihi ne wannan magana kullum abin da yake da matsala cikin al'ummarka za a iya tuhumarka ko a ɗauki ta iyalanka kare mutuncin ka kai shi mu muna ba da fatawa ne ƙarƙashin ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba mu iya turewar maganar sai mutum ya hira shi ya kara bayanin shi ya taɓa an sallama ya yi hukunci kan saki uku zama guda akan ameda har ma ɗayan habin yanki cewa rasulullahi uku ne da annabi ce na sani ka maida ta ga ruwa cikin ashabu sunan ruwa ta abu da cikin ashabu sunan da ruwa ta tabbata kan haka ga ruwa ta musulun ta abdullahi bin abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi saki uku ibnu manzana da yake daukan shi haka da bai bar duniya haka abubakar bar duniya umar ma shekara biyu ta khalifancin shi an aka uku ɗaya ke ɗauka daga ba abin sai yawa irin da shigan ta tayar mutane kama da kai shugaban mutane na shugaba umar yi hukumci daga da zamu yi shawara shawara ce ko mu ɗauka ina na ina na sajirun ma fi amana kan talan fi an sajirun fi amana kan talan fi fi ma'anat ta lallahu madainahum suka ce na'am a kaga ce umar ya shawara sabai ne wani abin ya yawa suke kuma nake yanzu da abin kaga yawa umar shawara sauran sabai ko ko mu dauki uku a zaman uku ne gaba ɗaya suka ce yake nan umar zartar da uku a zaman uku ne kaga inda har akwai alayya ta sunna mai zai shawara wannan matsayin shi na shugaba iyayen tsauratarwa ko wani ta'azir ga mutane sai umar na shugaba ma bai tura abin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce an ma ittifaqi na ittifaqin da annabi ya rayuwa shi kare akwai ittifaqin da umar dukkan sahabbai aka gaba daya an ittifaqi ne ba kamar nasu to amma annabi ga haka ibnu abbas haka annabi bar duniya haka abubakar bar duniya uku zaman guda suke dauka to shi sai arba'in zo gare mu a yanzu matsayin mu na masu fatawa ina ba da fatawar wannan abin da annabi ya mu shine a gaban mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki uku a daya ɗaya muke ba da fatawa kan haka ba annabi ba na fatawa ta mace ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta to amma jin hankalin mutane masu abubuwan sai hatara ka kare ma kanka hayaniya dan to za iya yin kaje ubayani shi da wata aqida uku uku ne kaga aka ka san daga cikin wani tarko ko kai kana ga in gidanku suna ga saki uku uku ne kai kana ga haka bane ba kaga akwai wani kallo da ake maka daban naka mutum iya kakkaucewa shi amma in ya riga yawa kana wani ita ce mahuta ta sunna ta ɗaukar shi a saman guda wallahu a'lam amma inda guda guda ne ake cewa ɗaya ya maida ta biyu ya maida ta aka uku wannan shine ba magana armi sai ta armoni
na sai ita wannan kuma take tambaya ina gani dori ne ta akan wata tambaya da aka yi satin da ya wuce akan magani ne ta ba wata mara lahiya to maganin ta bata sai dalilin shi aka samu complication ita mara lahiya ya ta rasu to shi ne take cewa shin sai ta kafara ai na kamar satin nuna in akan ka'ida ta likitanci dama likita ya magani in ta wasu maganin a yanda yake ba wani lahina ta can daga an magani ba ta wani kusura ciki can mai magani daga magani ita ta wasu fa abin ta bada abu da ake ba maganin kaza ne kuma mutum ba kai kasa wallahi ce ta kuskure wancan wanda ita ba zama lahita wajen ta likita wata yi wata bata maganin sai dai in akwai kuskuren ta wajen wasa maganin ko wajen bata maganin da wannan amma haka ko maganin kashe ta ba kai bane ba haka na kullum lutu absi likita abiya ba jiya magani ko ne ma ina iya canza ga wani tun zama wani mai wani mai illa in dai asalin maganin shine asalin kuskuren kai mai bada maganin ba kai bane garin gaba kusan kana likita kai akan kaida aikin ka
wannan kuma yake cewa wani uba ne da ya aihi dan suka rabu da matai to dan a wajen matar yake tsawon shekaru ya ya kace kamar wani ne da matar shi suka aihu sai suka rabu da suka rabu dan yake wajen matai shekara da shekaru haddan ya kai munzalin mutum har ya fara aiki amma tsawon wannan shekaru uban bai taba aika mashi ko dala guda ba komi bai taho tambaya ringa yi lahi shilau ko ba lahi shilau ba ba ruwan shi da shi to yanzu yaron ya girma kuma uban yana bukatar yaron ya kama mashi ita kuma uwa take dan neman ta yi ramuwa akan abin da yi akan dan kada ya taimaka mashi ko so guda to ana cikin haka kuma dan shi ma har ya kai yana jin wani hikiru kan uban nashi kan cewa rayuwar shi bai mai komai ba to shine dan yake tunani a yanzu shin hakan akwai wani matsala a wannan inshi duba da ramuwa ce
to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mace inna mata'atu fil ma'ruf duk abin da aka ci ana wani da'a ko uba ko uwa abin da yake na kware ne wannan uwa tana so kamar ramin gayya ko ta hana da ya taimaka ma uban shi ko tun da yake bai taba ganin shi ba bai taba ganin shi ba da ya shi balle taimaka mishi wannan wani yauni ne wanda ya kan uban bai ɗauke yauni da ke kan shi laihi ne daban shi tsakanin shi da Allah ko Allah ya kama shi ko Allah ya yi mishi wannan wani laihi ne daban wanda ya tsakanin shi da Allah ne amma wannan uban ubanka ne ko bai taɓa komi ba a rayuwa iya nan matsayin ubanka a shar'ance ko bai taɓa komi ba ubanka ne dai mutuka yana ubanka ko bin akwai ba haƙƙi ne duk abin da ɗa ke ma uba an kada gamin Allah ya kama ka duk abin da ɗa zai ma uba na kyautatawa kai za ka mishi mutane ba su ma uwaye adalci yanzu wani mace ce shi biya kudin aurenta ya mata kaya iyaka kaya shi ke ba ta ci shi ke ba ta sha komi na rayuwarta ya mata daki mayan daki mai tsada ya sa ta gida biyu ta kasa nawa ta ta ci mai mutunci ta mai wulakanci ta mai butulci mana bin bayanta ana tura mutane ana ganin uwayenta a lallabe ta a lallabe ta ya dawo ya ci gaba kyauta mata sai uba ne zama wani shigantaka sai uba ko uwa ta haka wani mutane bisa bakan alice wallahi wallahi wani abin idan ka kuskura kai ɗaga uwarka daga kai ha'ita Allah sai ya kama ku da yin ta uwar tana neman raba zumunci ta halakar da kai in wa kuma irin wannan iya cin haƙƙin da annabi ga cewa babu haƙƙin da Allah ke gaugawa kama na adam kama haƙƙin waye ma'aiwa zumunci kai hattara kana ga yanzu kana da hali kana da abu wallahi ka ta Allah kai kama ka ka Allah ya ma kamu tun daga duniya Allah bai bar wani haƙin an ji lahira a duniya Allah ya gama ka uwarka ka mata nasiha in ta ji in ta kiya yale ta kare kunnan ka ko ta gama ta bukamin Allah bai kama ka ka iya ka kyauta ma ubanka ka mishi iya ka isa ne amma da kai mai tasiri ka nemi yahi maka iya da haushin ka uba uba ne ɗaɗa ne eh uba uba ne ɗaɗa ne ba ɗaya bane haƙi ba ɗaya bane ba ka nemi kai kake neman ba shi ke neman da ka manzo kai kake neman da uwanka ba uwa ba ke neman da da kai kake neman da dan shi a takaice da irin wani abun ba a ma uwa da kan wani halin kurin dole ka bi ubanka kyauta mishi in ka iya baya maka ga mata ba kai tsakanin kai da ubanka mishi kyauta mun sa da ga mata ma balle ma ta ku samu matsala ta kasa ganiya ka zama da ita daban matsayinta na uwa ka kyauta mata ba kin nata naka da shi tsakanin kai da shi ne ba ruwanta da shi baya maka ga mishi ba shine kun abin yi wallawa alam na malam sai wannan shi kuma yake tambata an hana shi aure zai yi aure aka hana shi aka ce wai kamar tana da gadon kuturta wannan matal kenan wata ko kuturwa ce kenan za ta yi gadon kuturta kenan kallai aure ta ko kuma makamniya za ta yi gadon makamniya ana gadon kuturta
to a makan an kama magana makamniya an taɓa gadon makaho tun da ake wani mashirme ne amma kuturta suna ga tana ibin sasala in ba ta warke ba wannan a likitance kenan Allah wa alam mun ce ka armani amma ni dai ban san ba na magana in dai akwai kenan wannan kana zabi duka an ce baka arma mai matsale in gwana tsaro abubuwan ka arma ba dai akwai abin tabbata ka bincike ka bincika kurin ka bincike likita wannan na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yace a wandan shi ne kenan mani ya wannan ya zubo wai in ya wanke hakanan kenan kawai ko kuwa kai tsaye ne ya ce a iya wanke ha
uwa da harko musa'alar mani zaman shi najasa musa'ala ce ta maza ba ta malikiya ba suna ta kawace matsayin najasa ke a gane magana maza ba ce wata tana ganin wata ga saboda ga misali kwa da hadisin abdullahi bin abbas yana cewa mani kamar zan majina ne ka bar majina a cikin gadon tana tsarkaka ka bar ana kallon majina inga shi yasa ruwa cikin sai musulun aisha radiyallahu anha tana ba labarin matsayin mani ta ce annabi sallallahu salama idan mani danye ne tana wanke a tuwash an bushe ne ta an bushe ne ta murji ba ta wanke ba shi inda kashi ne an ce a murji ba wanke ba daga ta ruwa ta ibn abbas ta cewa iya matsayin kazamta haka akan haka ga zaman shi ma najasa abu ne matsala ba tabbas kan shi to kaddara me yake cewa me yake cewa yauwa to kaddara iya matsayin najasa ya kawanci in kuma kana tsammanin kamar dan akwai masu janaba ce kaya na san da fara mata yauwa to cewa kaya bai janaba yauwa jiki bai janaba na'am dan kana dan manni a jikin kaya in ka wanke wurin daidai wurin shikenan an haka dukkan najasa ne ba ruwan kaya da janaba wasu sarki wani kaman kayan an wanke su wasu masu ce mai janaba in wace in mun ce yasa kaya wai kaya sun zama janaba na gamin janaba da mai haila da mai janaba wani abu ne ma'anawiyan dan ina da janaba na sa kaya dan mai janaba haila ta sa kaya kaya layin su lau he da akwai jini taba su wannan kuma akwai kasa kasan ta daban amma ba ruwan kaya da janaba kuma kaya mai janaba amma akwai mun ya taba shi in ma ka dauka rantsa ne daidai wurin kada zaka wanke ba magana kan duk kayan gaba daya kenan kaya babbar su janaba ko kasan ta ce na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yace mutum ne ya hutsari a fe ya kama ruwa yayi ba kun yayi na'am ya kama ruwa inda bai bata shi ba inda bai bata shi ba ya kama ruwa wanke wurin hutsari shikenan yayi
to sai wata bayar Allah take tambaya ce shi ka san mutanen kullowa kullowa ce wasu sukan kama gane hama su kafirci wallahi wasu karkara tsarin tsaye a inda wurin da aka yi shi ya dace lalle abin da ladabi ya tsagune ya kaje tsaramta amma an hata kama aka yi shi a tsaye ba kafirci ba ya tabbata a sunna in kama ana yi ya tabbata a sunna yin haka ke yan ba laifi bane in kama aka yi in dai bai bata kawai bata ma jiki eh ba wannan ban kawance kurin raulaka ta yi kuma mun ka yi eh na'am to sai wata bayar Allah take tambaya cewa ana iya sawa sunan da ko diya al'arshi
ban taba ji ba taba ji ba al'arshi ta Allah da hada cikin mutane duk mutane mutane ko duk suna da ka kasa ga al'arshi Allah wa da Allah wata diyo zo da sanar gaskiya to tambayar ta tabi ta ce a kowace sallah sai an yi karatun buɗe addu'a ta buɗewa buɗewa sallah ko ko haifarilla addu'a ta buɗe sallah ko ina mustahabbi ne ana yi a farilla ana yi ana fi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ko ina har ma yana tsawaitawa a sallah ta nafila ya ma yin doguwa da bude sallah kenan dodowa istifta da bude sallah ko ina akwai ta akwai a farilla akwai nafila har ma annabi sallallahu alaihi wasallam mahi yawa ma ya yi tsawaita addu'a bude sallah a cikin nafila dangane ta nafila ce ya sallah shi shiga da yake kayan shi yana iya kenan ba lahi bane ba ana iya kuma sunna ne ko ina ma ana iya yan wannan sukan ce malikiya ba ba imam malik bane cikin malika suke cewa ba du'a istifta ko makaruhi ne ma amma ji imam malik rahimahullah du'a istifta bu sallah mustahabi ne ma mutai kan ji shahar kilil shahar mutasalil sai saka maka wannan shi militan kan shi jihar mutasal ta yi makaruhi ce amma ce a me jihar kilil ce a mun gane makaruhi ra'ayi ne wasu shi imam malik mustahabi ce ma haika lafazan addu'a ta bude sallah da haka wadda bude sallah ta tabbata sunna sunna kai ba wani malikiya a malikiya ma ba maliki bane ce ba maliki ya tabbatar da ita wannan wasu ne cikin malika ka samu littafin su suka ce ba a yi makaruhi ne ya tabbata a sunna
na wanda yake cewa baban su ya sayar za ka hamaji ka san mutane wani yanzu taɓa jin abin mai du'a du'a da istifta mun yi karin larabci addu'a misali in mutum ya zo sallah bayan ya kudurta ne ya ce Allahu akbar ka hanyar fara karatun fatiha nan aka ta addu'a ta bude misali gajera a ciki سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك wannan kai kai kuma ka fara kai ta'awuzi a'udhu billahi samil alim minash shaitani bismillah rahman alhamdulillah rabbil alamin kenan ita ana yin ta ne ka han ka tan fatiha ka yan ta'awuzi bismillah kenan yana da sallah ka tabbata sunna na'am wannan yake cewa baban shi ne ya sai rago yana da niyyar yin laye da shi to sai ya rasu shi uban to shine suke tambaya shin wannan ragon a matsayin shi itin da ya riga yayi niyya kawai laye in ta zo shi za a yanka ma kuma hallo zai samu ladan ko koya
to zai laye ne ko da ran shi na iya saidawa laye ba ta zo ba duk laye ba ta zo ba ya zama na magada su suke su kuma cikan shi
to suke cewa kuma akwai kuɗi ma bai yi da cika wani ragon to kaga nan bashi na kin uban su kenan sai su cika bashin wannan ko su maida ko su cika bashin na kin baban su na'am eh bashi na ake bin su ake bin su na'am eh su cika mai wannan bashi su biyan bashin shi na'am kuma raguwa zama na magada na'am shi kuma ne ke cewa hutsari ne bushe a jikin katanga ko jikin kaya haka to idan ya taba shin rolar shi ta lalace a inda ba to inda ya bushe ka taba bai zama kai bai zama inda ya bushe dan ka taba riga misali ko tsari da kashi a bushe shi taba ka ba bai bai bata ma'arola bai bata
shin sai ya sake arola ya ko ko dan ya ta kai bata ma'arola a to shi mun gane kashi ko tsari ka hada kashi har wacin gwiwa ko salanga tarwada ka aka hudo ka kun abin za a yi a wankin wannan kashin ba ruwan alwala ta kashi yan kai kai kashin amma na ta al'ada ya ce kashi ya taba kashin kaza ya bata alwala fa wasu da wannan aqide kashin kaza ya babrin kashin kaza gida bata alwala ke kashi ko ne mutum kaza dan kaza ko kashi mutum kaza bai bata alwala kurin kashi aka taka ka taka lissa ne kurin ke ka wanke wannan kashin ka riga sallaka in kai ne kai kashin ko tsari bata alwala amma dan ka taka kashi ko tsari balle wai bushe shi ko danyen ka taka kurin ka wanke ka je ka sallaka kurin shi kuma nan ya ce ya ji a karatu ko yaushe ana cewa a yi tahara tukwana a yi sallah kullum karatu na fari a tahara ta summa babu salat ya ce wata wannan tahara ya ake yin ta wadda ake yin sallah a tahara abu ne mai fari ya ce kalmar tahara babu tahara akwai tun daga maganin tsarkin ruwa wanda za a yi kama ruwa ko wajen kashi ko tsari ko yin arwalla ko wanka duk a cikin tahara to kowanne yake lazim ne dole a yi ba a sallah he da arwalla an ba kuma wani arwalla ba a yin ta he da ruwa mai tsakakke kuma wannan ma'aikaciya ita arwallar in babu damar arwalla kambacin ta ya taimama shi ne shi tahara kin inda janaba a yi wanka in ba janaba a yi arwalla in ba janaba ka inda janaba ko babu arwalla kuma gashi babu ruwa sai ka yi taimama tana kambacin arwalla ko kuma wankan janaba sai ka yi in ka yi taimama haka yi sallah kuma daga baya in ka samu wanka ka yi ruwa in ka samu ruwa ka yi wanka kurum.
na'am wannan ke cewa wasu wasu ya dame shi in yi arwalla daga an jima sai ringa ji kama akwai inda bai ga wanke ba ko in yana sallah ya ringa ji akwai matsala to yake cewa wai me yake kawo wasu wasi kuma me maganin shi kuma in ya faru da shi haka ya zai
to abin da ga wasu wasu shedani ne eh annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga ibn abul as ne cikin sarkan shi mijin zainab ya ma annabi jaji na wasu wasu ya dame shi har ma zai zo sallah ya sa inda yake sa abin da ya karanta annabi ta wani shedani mai suna khinzib ya shiga sa mutane wasu wasi assalamu alaikum to na annabi ya karanta da shi addu'a wanda ce in abin ya zo maka rika yi shine ka yi ta'awuzi ka tawa su uku bangaren kan haban ko kana cikin sallah ne a'udhu billahi minash shaitanir a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub ka tawa su uku bangaren kan haban ko kana cikin sallah ne yace haka ne kuma Allah ballahiya kidan cikin maganin wasu wasu yin ta'awuzi ana tawa bangaren hagun kuma da al-irad irad kauda kai ka ka fasa bin shi misali ina haka ta dabiya shi ina kawa an yana wanke hannu kurin ka wanke ka koma baya ko kana kawa an yana shawa kai kurin ka shawa in kana koma to ya same kenan na ɗaya yin ta'awuzi da alira kau da kai ga wasu in dai ka wuce wuri ka koma tun da ka wuce in da ka ce ɗabi'a ka ka bar koma ka an kan sake ya same kenan ya zai batan addinin kinan shahe ka ba a komawa a sake yadda kai yaƙini amma ni kana shakka ne an yana wanke kurin ka wanke amma shi wanda ya haɗa eh in iska ce arla an ya tawo takwa an ya iska ce kun ba kai ba he ka tabbatar da kai annabi sallallahu alaihi cewa wanda yake sallah ya ji wani mutsu mutsu yace kai wata cikin sallah sai ka ji tsami ko ka ji wari annabi zai iya magana kan an katta warware shakka ake da shakka kun kawas ake da kokonto kuma karka ta'awuzi kun shi magana abu magana saki ya kun karka saki a kuma duk ibada da kai kare ta saka zuwa gaba wannan dama bacci ta wacin ta huce ta kare sai da a gaba gurin wannan shi maganin wasu wasu Allah wani maganin shi na malaman dan uwa abdulsalam daga saman facebook yake tambayan cewa mutum ne ya riga yi liman komowa daga sujada ya hukunta sallar shi
to shi riga liman nan gwamnati ya bata masa sallah amma baka sani ba iyawa in shi kake ta dauka gabe sai ka koma ɗaya cikin sabbi haka yawa kan wata rana yake cewa muna sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam sai jima'a sujada yace sai na dago kaina sai na ga sai na ga Hassan ko Hussein ta karma lamba ta ta yi ba yawa can ba ya ce nasa ya ce na ɗago kaina daga sujada annabi da ya jima sai na ga Hassan ne ko Hussein cikin jigogin ashe wani ne ya hau bayan shi ya yi doki da shi ɗami na koma na mai da kaina to kan sai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga abin da ke bayan shi ganin annabi ya kyale kuma shi bisa da baki na kan haka idan ka dago kai daga sujada liman mai dago ba dan ka koma in ta so kuma ka taso kuma kai ba kai laifin ba nan gama kai ba a takaice shi ne kuran sallah tana nan to kan gama yake ba ta sallah
na'am malam sai wannan yake tambaya ta ni wace irin addu'a ce ta rufe idan mamaci addu'a ta to rufe idan a cikin addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma ina ga Abu Salama ne misali sunan misali zaid allama gafir da zaid wa rafa darajatahu fi illin wa gafir lahu warahum rafa ta wannan yake ta wannan wa baraka lahu fi aqibi wa khalifu fi aqibin fil gabirin ba allama gafir liwani warhamhu allama wa khalifu ma ta wa khalifu fi aqibi fil gabirin shi ne kuna daga ta adda ta neman gawar alagawar ta mishi ya ji kanshi kuma ka baka sa albarka cikin yan bayan shi lama ka kama sun mutum lama ka misali zai da koli amar rafa da jito fi'ilin wa khalifu fi aqibi fi filgabi ka bashi masu mayewa yan bayan shi ta gama shi kodin
to sai mai tambaya na gaba ina hukuncin masu yin zance a makabarta
to shi zance a makabarta ya rata irin zancen in zance ne mai kyau wanda ba ya akwai zance a makan magana zai yawa yana da alaka ma da bane mutane suka magana ya magana ya magana zance a makan a makarta a zancen da kai in mai kyau ne ya dace ba na abane ko wani gargadi ne ma ba ta layi ne shi zancen duniya ta tana bi dace a makabarta a manta da mutuwa shine hadari shine lahi kuma eh kullun shi na takaice to
to malamin mai tambaya na gaba ke cewa wai wanda ya ta yi hajji wai zai iya barin hadayen shi a nan gida a mai
hadaya kwalaya hakan ne ne shi sa na karanta ta hakan yake
yawa hade shi an yabar hadaya ko eh hadaya ya ce ya tambaya to a ba ba hadaya a da magan gwagwa kasa hadaya a makka yakin ta sai da iyawa laye yake ne yake ne ni ma na a takaice laye kamar da muke bayar da je laye ita ko ina kana laye annabi sallallahu alaihi wasallam ba laye ba yakin haji ya aka yanka sa shanu to shanu din aka na matan shi ne yanka masa laye kana iya layya a ko'ina kana iya barin ta gida yanka ma can kuma kai hadaya ta ta mutu da kai eh ba lahi bane ba eh na'am saka to kayan duka dawo dan cewa shahi ido ga mamaci iya bukata ba cewa ya sa ruwa bane ba abinda ake kurin bukata sun sai akwai ruwan shahi ido kurin a mai da ganin annabi ce ganin wannan kamar iya bin rai ne sai a mai da gidan ari sai alama ga misali sunan misali zaid alama ga fil zaid rafa darajatu fil mahdin wa khalufu fi aqibi fil gabirin waghfirna lahu waghfirna lahu ya rabbal alamin kun haka da kai kun wasalahu fi qabri wasalahu fi qabri wa nawlahu fi qabri an atakace da gurin an ka kama sunan mutum Allahumma gafir zaid wa rafa darajatahu fil mahdiyin wa khalufu fi aqibi fil ghabirin wa ghafir lana wa lahu ya rabbal alamin wa fasalahu fi qabrihi wa nawir lahu fi shi lafazin da ya tabbata cikin sunan cikin sai muslim mm Allahumma gafir liwani mutum saka misalin zaid ne ko ilyas Allahumma gafir ilyas wa rafa darajatahu fil mahdiyin wa khalufu fi aqibi fil ghabirin وقف لنا وله يا رب العالمين وفساله في قبره ونور له فيه هذا ذاك شيء كنا نعم
to mala wannan yake tambaya cewa ina hukuncin ƙara sura a raka'a ta ƙarshe
annabi ya kan yi wani lokaci ya tabbata a sunna annabi sallam yana yi shi yasa aka kamar ya kadari in ya kama magana manzar suratul an fi khulayn ta falashi alai ba komai kan shi da da tabbata sunna ko tun an ta yawan kan ganin daga ƙara sura alka bi ce ba komai kan gaci fa kalu ba badi ta gaci ta annabi kuma idan ga wani lokaci kan ƙara wani abu bayan bayan fatiha wani lokaci kenan ba lahi bane ba sunna akai
na'am malam sai wannan suke suke tambaya cewa mai hukuncin mutane ne biyu aboki da aboki ɗaya wa budurwar shi ciki kuma shi kuma ɗayan iya da iya da haɗa magunguna sai ya haɗa magani cikin wata ɗaya ne suka zub da shi mai hukuncinsu
yanzu mai kiso a lafi Allah mutane halitta mu zai kuma hana wani kwasa akwai ɓanna ɓanna ce kwasa ɓanna kwasa da na cikin zana ci aka yi ko kwasa lahin zana ba ya an sawa wani ba kuma kai ka zubi ciki duka ba ne ba na ce wannan kuma Allah zai kula Allah kurin kun da gaugawa kuma mutum tuwa mutum ba kuma tuba kurin amma kowa san hukuncin zina ba na magana ma da ga ma hukuncin zina hadarin zina inda ana shari'a ne in ya arme a halbi a kashe aje shaye mutum bai arme ba a mai bulala shi kuma nan zubda take an san shi ma banne shi dinda ba san hadisi a ce ga hadisi mai kaida dai ba ba san ba wata nawa ne shi ko ne lahi ne amma mafi girman lahi mazinaci na biyun shi wanta wanda zubda ko shi ma cikin ba san ba in ya kai mutum gaga anan shi ma shiga shiga mulayin kisa kenan Allah shaida mu ne ba Allah shaida su gaba da wani wanda yake tambace wai ya ake sallakawa
to a takaice bayan niyya da sallakawa za a kabara a karanta fatiya da sura ya tabbata suna fatiya da sura ya tabbata ko fatiya kadai kabara farko kenan kabara ta biyu a yi kabara a yi wa'annan salatin ibrahim misali allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كبرت بكنا حياة كبرت أكو اللهم كفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأهي على السلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده إن مجن ولا تدلنا بعدها wannan kuma ayi kabara ta hudu shi ma da aya addu'a shi ne ya salama kwan kuma daga hannu guda aka ya sa
na sai wannan take tambaya take cewa bayan ta shiga ban daki ta hutu ta yi tsarki to ta fara arwalla kuma sai iska ta hutu to shin eh, ta yi arwalla ta kare shin wannan arwallar da yake danya ce sai an sake ta koko ba an sake ta ba Ban gane ba
wai kamar arwallar da sauran lema a jikinta take gani eh tunda kuma ta kare take ga- eh, ta yi iska to wannan iska wai ta kare arwallar koko lema da ta jikinta ta wadatar ai aka tusa a ta kare ko ina aka tusa kare eh
sai wani ke tambaya akan wanda bai so a gama sahu da shi a cikin sallah sai ringa janye kaushi bai so a rabu da shi shi wannan ya ne to hukuncin shi?
wannan akwai jahilci tare da shi sai a gaya mashi bayan da wannan bayan kiyar shi yan gaya ma iyawo duka mafuta zai barka ka zaka rinka bajin gama jan ya kiyar kiyar shi to za ka za ka yi sallah amma daga ba mai nasiha annabi sa- annabi ya umarni a cika sahu a hada sahu kuma yana daga cikin cika sallah ku ko annabi ya ce rishin sahu hada sahu iya kare bokan jama'a ko ku ta sahu tsakanin ku ko Allah raba zakatan ku kuma shedan ya kura ba shedan dama ya shigo cikin ku san waswasi a mai nasiha da hadarin magana rishin cika sahu shi ne kuma amma za ga mishi kwaro
na'am sai wani yake cewa wane ne wai manzo Allah ya mai sallah a kabarin shi Hmm?
wane ne wanda manzo Allah ya mai sallah a kabarin shi Ah, na san dai wanda ya ba wannan mai- mai share masallaci wannan matan wasu ce namiji ne ita ce dai yayi wannan mai share masallaci namiji ko mace da akwai ruwa ruwa- shi da annabi ya- ya sallah ga wannan mai share masallaci akan kabari dan ya ce a ga a ga mishi ba sai bayan an binne aka ce a kai na kabari dulun na kabari ko la kabari ya ruwa an kawo duka biyu namiji ko mace dai a karshe ko mai share masallaci ne annabi yawa sallah akan kabari Mm. shi ne Mm. kai ba wani abin da kuka to kanta anta Assalamu alaikum.
alaikum Ana salam ƙara bayani akan kama wanda garin da yake babu kama ya nemi abin da zai yanka na layya. To yana iya turo kudi a mai a garin su.
wannan ga jiya mun bada amsa wannan na halatta yanka layya ko ba garin ku bane ba layya babu shari'a kata a garin ku daga nan ina iya ka layya a yanka mun a horon shi ko a amurka an kuma ba bukata a can ko ina ana iya tura layya ta abin na ibada ba yana ba yana ci ba ina iya ka duk wani gari ina ka garin mu a yanka ko wani gari ma a yanka ta layya ta ce kuma yayi layya ta ba yana ci ba na'am eh ita ma wannan akan layar ne yake cewa shekarun dabbobin da ake laye da su da kuma uyubi'in nasu yake so a mai bayani a takaice ka je makaranta kwarin a takaice shekara misali tunkiya ko rago an ce misali akalla wata shida wani sai wata takwas amma abin da sha akuya ko da akuya ya ba shekara ya cika shekara ya shiga ciki ta biyu ya cika shekara tabbas amma ita sa me ake ce sa kamar dan mulki a ce me ake ce wannan saniya da- saniya sun shekara biyu ta daga saniya sa shekara biyu saniya ita kuma abin da ya shahi raƙumin shekara biyar na haka da mun ce ba eh
ita ma da wannan tambaya ke wai miye hukuncin neman aure kan aure
ha
neman eh menene hukuncin neman aure kan aure annabi ta laqatu adukum ala allah khutbata hi annabi hana neman armi kan wannan armi haramun annabi haramta kana san wani armi armi in dai yi amma abin da ake magana akwai irin wannan na samari kurin shi ma kurin zuwa ne hira ba magana da uwanta da wani waliyanta ba a shi ne kurin yi zai shiga wani bayani amma in an yi magana wani ya je neman aurenta an yi magana da uwayenta ana cikin wani magana ba a yanke baka shiga amma kuma shi ma ya je ya magana an an ci babban ta timar bata so na shi kenan kenan ko da bai ta ba an huda shi ya ya kwawa ta shi bai ba ta ba da fis an huda shi yawa shi ne sai wannan take cewa ta ya halitta mace ta ga namiji ta ce tana son shi
eh shari'a ba ta na ba ta bi ta hanyar za ta ta shari'a ta mata ta ga wani kusa a balahi bane ba ta gaci a shari'ance wata wata ta ta gaba nan ta yarsu wallahi ina son ka Anna- in kana bukata annabi diba ce ba ta mishi ba cikin sabon ne ce iya so kaga in in dai ta gaba ka- ka- amma ya kamata ita ba ta san in take magana kace ta wa wannan zai zai mu lakanta ta ko a kai ta kuma a bata sunanta eh amma ba lahi bane ba ce tana so ta yi direct mamma eh ba lahi bane ba shari'a ba ta hana ba
to malam eh, ko akwai a'a ne
to wai eh, bashi ne wai ya ba wani to sai ya bashi wai kuma injin shi yake hawa shine yake tambaya wai ina hukunci a ba da kullum muna bayanin jingina ce kenan jingina ba a musan jingina a hawa ta ko inji ko gida ba a hawa sai duka aiji injin a daki in maka ba in biya ka ba a sai da ba kudin ka in baka da maka hawa injin shi lokaci ya Allah kai mu shirin goma shirin kan kare goma insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
kasa ya kana dauka ya kawasa ne kana dauka ya kawasa ce